من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استبقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطفا تجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنسا ترفعني بها إلى سماء حفظك ورئايتي وأربت نور توصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفقة الساكرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau lahadi sha shida ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1443 wanda ya zo daidai da 17 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. Aran ma ya ja mana aya ta 60 daidai a cikin suratul baqara wanda yake ita ce faɗar sa madaukin sarki da yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh istasqa musa liqaumihi fa qulna idrib bi asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ku tuno ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da yayi muku malaku mutanen Annabi Musa alayhi salatu wassalam lokacin da Annabi Musa alayhi salatu wassalam yake cewa da mutanansa lokacin da Annabi Musa alayhi salatu wassalam yake ya nema da ya shayar da al'ummar ruwa ya roki Allah subhanahu wata'ala fa qul nadrib bi asaka al-hajar sai Allah subhanahu wata'ala ya yi masa umarni da ya buga wannan dutsen da sandansa fanfajarat min husnata asharata aina sai idaniyar ruwa guda goma sha biyu suka bayyana a cikin wannan dutsen kada alima kullu unasin mashrabahum kowane gida ya san wani kabi ya san wani mashaya ne nasa kullu washrabu min rizqillah Allah subhanahu wataala ya ce ku ci ku sha daga ni'ima ta Allah wala ta asau fil ardi mufsidin kada ku zamanto cikin masu yin barna a doran kasa jiya Allah subhanahu wataala ya ba mu dama da iko inda muka karatu akan wannan ayan sai dai lokaci ya riske mu a wannan lokaci wanda dole ya sa muka tsaya akan wannan ayan jiya mun yi karatu akan da Allah subhanahu wataala da ya faɗa cewa fadrib bi asaka alhajar muka yi magana akan muka yi karatu takaitacce akan duwatsu a cikin alqur'ani mai girma da yanda Allah subhanahu wataala ya yi maganganu akan su a jiyan Allah subhanahu wataala ya yi mun yi karatu akan wannan idaniyar ruwan sun bayyana a cikin wannan dutsen kamar yadda wannan teburin yake sai ya zamanto kowane wuri guda hudu ne kowane wuri guda hudu kowane wuri guda hudu sai zama to kullu kali alima kullu nasin mashrabahum kowane yake da suna kowane gida sun san nasu a wannan wurin muka faɗa gidajen da ake magana ƴaƴan annabi yaqub ne yayi dama zuriyan bani isra'ila babban su yahuda karamin su binyamin to kowane famin kowane dan daki sun san inda ga ruwan da za su sha nan Allah subhanahu wataala ya yafe mana wala ta sau filar musulun muka yi magana akan imam qurtubi yayi magana akan sa akan wannan aya wanda yake magana akan cewa su wayannan jikoki na annabi yaqub alaihi salatu wassalam su dubu biyar ne su dubu biyar ne wanda suka fito wanda aka shiga wannan dimuwan wanda har Allah subhanahu wataala ya sanya girmama su ya mutunta su ya sa hadari ko ya ake cewa girgiji yake musu inuwa sannan kuma su ne dai har ila yau wanda annan Musa yanzu yake so ya ba ya shayar da su ruwa wanda ya roki Allah subhanahu wata'ala gudun kada wannan al'umman tasa su halaka wanda ce mun yi magana akan cewa kowane annabi baya son al'ummansa su halaka in kaga annabi ya bari al'ummansa sun halaka to yayi yayi yayi yayi ne sun ki to daga nan sai ya bar mu Allah lamarinsa sai ya roƙi Allah subhanahu wataala to ai maganin su kamar yadda muka faɗa a cikin jiya na annabi Nuhu alaihi salatu wassalam cewa rabbi la tazar al ardi min al kafirin da yara bayan yayi tsawon shekara 950 yana kiran mutane su zo su shiga musulunci su yi imani da Allah subhanahu wataala shi shi kadai suka ki to shekara 950 sun ki wa ma amana ma'ahu illa qalil mutane bakwai ne kawai suka yi imani da shi wasu malaman tafsirin suka ce a 40 wasu malaman tafsiri suka ce 70 ne babu dai malamin tafsiri da ya wuce wannan namba na 70 din a tsawon shekara 950 din wanda har muka fara muka ce inda ba annabin bane ba zai hakura ba ko muka ce wani ustaz din ne daga nan zai tsallake malam bello ai kawai sai sai ya tsallake kawai wanda ma zai sake shi kawai kar ma a gane shi ne sai ya shiga shi ma cikin gari kawai fara sai da citta an ko ba lura ba to amma da yake annabin ne sai ya ci gaba da zama har dai aka kai wannan munzalin fa da arabu anni maghlubun fantasib fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala zati alwayin tajri jaza'an liman kana kufa shikenan aka gama da maganar su to a nan wurin annabi Musa alaihi salatu wassalam shi baya son mutanensa shi ma su halaka sai in an kai wurin da da ba makawa to sai a bar su sai a bar su da da, da halin su sai Allah ya maganin su to anan wurin baya son wannan kishi na ruwan ya halaka su saboda haka sai ya roki Allah subhanahu wataala Allah ka samar da ruwa da wayannan mutanen za su sha Allah subhanahu wataala ya ce ku ga wannan dutsen أنرجب بها صاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم إمام الشعراوي الله سبحانه وتعالى يساكا يا مسد عليه يكي cewa. ɗan adam yakan fara hasashen cewa zai shiga matsalar ruwa ne daga lokacin da ya ga inda yake noma ruwa bai sauka da wuri ba daga nan zai fara hasashen to ba akwai matsala yanzu ko ba ka ɗan adam yake ba ko manoma za su fi gane wannan a cikin ma tana da alaka da ruwa yake kana ba ruwa ko ko na sama ne yake sha da ita na sama ne yake sha da ita ba na na gane to duk da haka ayin ruwan saman bai saukan ba za a gane cewa akwai damuwa kenan bana ko ba haka ba to aka ce dan imamu sharawi yake cewa dan adam yana fara gane cewa akwai matsala na ruwa ne idan ruwan sama yayi jinkirin sauka inda yake noma ya fara bubushewa to daga nan wurin dan adam zai fara magana cewa to lalle akwai matsala kenan shukansa yabanya ba zai yi kyawu ba dan adam idan aka kara matsawa na gaba to shine ruwan da zai shayar da dabbobinsa in yayi karanci ma'ana teku ko koguna kogi sun fara kafewa kenan rijiya ta fara ja baya dan adam daga nan zai fara shiga ta yin cewa lalle fa akwai matsala domin kaman wasu garuruwan da Allah subhanahu wataala ya jarabce su da matsalar ruwa kaman wasu yankuna na Kano yanzu haka za a ga an ce banda daminan da ya fara sauka za a ga an ce maka rijiyoyi da yawa sun kakkafe sai mutum ya yi tafiya mai tsawon gaske sannan zai je ya samarwa kamar mutum zai taka kamar daga nan wani kamar kamar an da ba wadin neman nan zuwa ka goro haka sannan ka samo ruwan da za ka sha ka ɗigo ka dawo ko ba shi bane har ake nuna wa bbc ko ana ɗibo ruwan za a gan shi ya yi jaja wuri to ai ruwan ya fara ya ja baya ne sosai in ba rahama ta allah ba to mutane da yawa ta dalilin wannan karancin ruwan za a yi ta mutuwa to daga daidai wannan lokacin dan adam bai da wani mafita face ya koma ma Allah. Tilla, shi dai ba zai iya shiga can ƙasan ƙasa ba ya turo ruwan, ko zai iya ne ba zai iya ba. Ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci mutane ba a cikin suratul mulk yake yake cewa qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman yatikum bima'in ma'in idan aka wayi gari ruwan da kuke amfani da shi ya kabe wai wane ne zai iya kawo muku wannan ruwan kusha a lokacin da wannan ayan ta sauka akwai wani dan ta'adda sai ya ce wai diga da shebur diga da shebur shine zai kawo ruwan sai Allah subhanahu wataala ya ce to ruwan idan kai tafi diga da shebur ya kawo ruwan idan naka daga nan kuma ya makanci daga nan ya makanci an gama da shi shin za ka ga wasu alarammomi idan sun karanta wannan ayan kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran faman yatikum bima'in mayin sai ce Allahu rabbul alamin Allahu rabbul alamin za ga wasu alarammomi da yawa in sun karanta wannan ayan ma'ana to wane ne zai kawo sai su ce Allahu rabbul alamin Allah ubangijin talikai shine zai kawo wannan Allah subhanahu wataala ma dai ya tsare Allah subhanahu wataala ya kare to idan ka kara kallon wannan ayan shine akwai wanda yayi addu'a akwai waɗanda aka shayar da ruwan ko wane ne yayi addu'a yanzu ko waye roƙa yanzu annabi Musa su waye shayar ya shayar da jama'arsa ko ya shayar da jama'arsa to idan ka tsaya kalla akan Musa alayhi salatu wassalam kwarai da gaske yana daga cikin ulul azmi yana daga cikin manya-manyan annabawa sai dai kujerarsa wane ta kawo ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya shayar ne daga dutse wanda mu a yanzu a rayuwar da muke ruwa ya fito daga cikin dutse ba bakon abu bane ko bakon abu ne mu a wurin mu ga ga shi ma da ka fito wancan kwanan haka ko sai ga ga ruwa nan ma har yana saukowa mutane na tsayawa ana daukan su hoto a wurin me sunan wurin matsarga matsarga a kamar kafin a kai matsarga waterfall to matsirga mala ya gyara muku yara ba san wurin da ake magana yawwa to nan wurin kaga dutse ne yana zubowa ko ba haka ba irin wayannan duwatsun a sauran garuruwa za ka ga dutse yana zubar da ruwa ko to Allah ya nuna maka cewa annabinka annabi Muhammadu ba ɗaya bane kafin annabi Muhammadu ba a taɓa samun mutumin da ya yi irin wannan ba ruwa ya zubo ta hannunsa kamar famfo sha duka kowanne ba annabi Musa alaihi salatu wassalam yanzu ya shayar da wane ya shayar da mutanensa ne ba to shi ma yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an shiga wani yanayi wanda babu ruwa ana cikin wani yanayi mutane na bukatar ruwa da za su sha kuma su ibada amma babu ruwan sai mutum ɗaya ne aka same shi da wani ɗan ruwa haka ɗan ƙarami an nemi ruwa an nema babu masala sallallahu alaihi wasallama ya ce to a kawo wannan ɗin dan aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sa hannunsa mai albarka a cikin wannan kokon yana zarowa haka kawai sai kowane hannu ya hana sai ya rika fitar da ruwa sha kai dai ka dauka kaman yanzu a ce famfo ya fashe yanda zai rika zubar wannan to haka kowane yatsan sai ya rika zubar da ruwa an ce mutanen da suka sha wannan ruwan sun fi dubu ɗaya da ɗari biyar wanda suka sha ruwan kuma suka yi alula ruwan bai kare ba to daga nan ne wancan ɗayan matsalan wanda ba sai mun tattauna ta ba a nan wurin take tasowa cewa wai da ruwan zamzam da wannan ruwan da ya fito daga cikin annabi Muhammadu wai wanda ya fi tsarki ne ka gani ko malam shafi ya gyara mana yace ai ruwan zamzam din mata sanadiyar annabi Muhammadu to kaga wannan mas'alan babu bukatuwar tattaunata ruwan zanzan ba komai bane akan ruwan da ya fito daga cikin annabi Muhammadu dama can shi tsarkakakke ne ko shi tsarkakakke ne shi ne ma ke tsarkakewa ko Allah subhanahu wataala ya yafe mana to wannan kuma yake ƙara kawo mu matsala ta gaba tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina da tawassuli da amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sayyidina Umar yasa yayi da shi Abu Sayyidina Abbas wanda wannan hadisin ya kawo dogon nazarce-nazarce tsakanin bayan Allah da dama wanda wasu na ganin cewa kenan baya halatta a yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi wafati domin sayyidina Umar da ya zo bai ce Allah ka shayar da mu bane dan annabi Muhammadu ko ga lafazin hadisin sai yake cewa shi sayyidina Umar din sai yake cewa Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fatuskiyana wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina sallallahu alaihi wa sallama fasqina fayusqawna sayyidina Umar yake cewa ya Allah mun kasance da muna yin kamun kafa da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin a shayar da mu ruwa sai a shayar da mu to yanzu muna tawassuli da ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan a shayar da mu sai kuma Allah ya shayar da su din to wannan hadisin sai ya tada kura ko yaran samari ne sai ya tada kura cewa a'a to ai an ce ne ya shayar da ammin manzon Allah an nema shayarwar ne yanzu da amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Sha'rawi Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri sai ya ce kash idan da babu tozali ko da yaushe ba ganin abu zai yi ba ko ba haka bane idan da babu tozali ko da yaushe ba ganin abu zai yi ba amma in idan ka da tozali ai wannan hadisin ma yana ƙara nuna maka girman manzon Allah ko yana ƙara nuna maka girman manzon Allah ai da ya zo yin tawassulin sai bai ce Allahumma inna na tawassalu ilayka bi Abbas ba ko da Abbas ya ce sai da aka tagarar ma sai da aka jona da annabi sai da aka jona kenan sayyidina Abbas din yanzu riban waye kuma kenan albarkacin almanzan Allah ne sannan imam sha'arawi yake ƙara faɗa Allah ya saka masa da alheri yake cewa wannan yana ƙara nuna maka ne ba ma da annabi ba da wanda yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin tawassul bin kawai kana da related to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma za a yin tawassuli da kai imam sha'arawi ya ƙara cewa yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana rayi yana a cikin mu kenan yana amfani da ruwan yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wafati ba shi da bukatuwar ruwa ko ba haka bane ko yana da bukatuwar ruwa yanzu su wane ne ke bukatar ruwa wayanda suke rayi a doran ƙasa a wannan lokacin to tunda wayanda suke raye ne a doran ƙasa suke bukata to ai an ne kenan to yanzu a kama kafa da amman wanda yake da alaka da annabi sai Allah subhanahu wata'ala ya shayar da ruwan kuma ana roƙon Allah subhanahu wata'ala da hakan sai Allah subhanahu wata'ala ya amsa wannan yana nuna maka cewa tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aba ne wanda yake sananne a cikin addinin musulunci an gane wannan ko aba ne wanda yake sananne a cikin addinin musulunci malamai da dama sun rubuta littafai wanda yake da alaka da tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko sai da haka mai son ƙara duba wannan zai bi littafai ne dan ya ga abubuwan da malaman nan suka faɗa a kai in ka yadda za ka yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi tawassulin ka in ba za ka yi tawassuli da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan fahimtan ka ne ya rage naka ko wannan ruwanka ne amma matsalan bata kai ta yadda har za a ta saba wa juna ba ko a rika ganin juna kan cewa wani yana kan kuskure wani baya kan kuskure duk matsalan bata kai haka ba an gane wannan ko da waɗanda suka yadda za a yi tawassuli da annabin da waɗanda ba su yadda za a yi tawassuli da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama dukkan su sun yadda za ka iya aikata aikin alheri kai tawassuli da wannan abu ko sun yadda su kansu mana yanzu za ka iya haka rijiya sai ka ce Allah dan rijiyan nan da na haka Allah ka biya mun bukata ne za ka iya haka kwata ka ce Allah dan kwatan nan da na haka Allah ka biya mun bukata ne Allah kuma ya biya maka ko ba haka ba to kenan da kwata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne yafi kima a wurin Allah manzon Allah ya fi wannan kwatan da za ka yi kamun kafa da ita ya fi wannan rijiyar da za ka yi kamun kafa da ita ya fi duniyan da abin da duniyan take ciki sannan har ila yau su kansu wanda suke ganin cewa ba za a yi tawassulin ba sun yadda za a yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ma kana baina azharina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake doro doran kasa yake rayuwa a cikin kasa yake tafiya yayi nan yayi nan yayi nan sun yadda da wannan amma bayan intiqalihi ila rafiqil a'la bayan wafatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan wafatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne suke ganin cewa in manzan Allah ya yi wafati to ba za a yi tawassuli da manzan Allah ba saboda manzan Allah ya rasu abinda yan uwa a nan wurin suka kasa ganewa shi ne shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama rasuwarsa ba irin rasuwan mu bane rasuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta sha bamban da irin rasuwan kowane irin mutum idan annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah manzala sallallahu alaihi wasallama zai wuce shi yace marartu bi Musa inda qabibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabri ya tunanin ka ga annabin da ya fi annabi Musa a hadisin Isra'i da Mi'raji manzala sallallahu alaihi wasallama yace na zo wucewa sai ta wani qabibil ahmar naga annabi Musa alayhi salatu wassalam yana cikin kabarinsa yana sallah ka kalli kabari dai kai yanzu na ka iya sallah a cikin kabarin nan kuwa suranta ma yanayin kwanciyar kabarin ma tukunna kawai ya ishe ka wani dogon nazari ko ka je ga yadda ake sa mutum a karkace a karkace to kuma an ce yana sallah ko annabin zai maka karya ne kuma to girman kabarin yaya yake ne da har mutum zai iya tsayawa ko kenan idan rasuwan annabi Musa alaihi salatu wassalam ba daidai take da sauran na mutane ba ya tunaninka da kuma na annabi Muhammadu wanda ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani mutum wanda zai muni sallama ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi ya ce face sai Allah subhanahu wata'ala ya maido mini da raina na an samu ka sallama babu wannan mutumin da zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama face sai Allah subhanahu wata'ala ya mayar masa da ransa ya an sallama to sai ka tsaya ka kalla yawan mutanen da ke duniya musulmai wanda suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati da kuma suke masa sallama din da ka je masallacin madina za ka ga mutane da ke wucewa ana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayka ya aba bakr assalamu alayka ya umar bin khattab haka ba ake wucewa ran zai fita ma kuwa kai da kake nan Najeriya da sauran mutane da ke Nijar, Ghana, Chadi har zuwa dai can inda ma ba za mu iya faɗan sunayensu ba. Garuruwa daban-daban. Suna yin tayya ko a cikin sallah. Ko na nafila ko na farilla. A cikin tayyar na ana cewa mene Assalamu alaika ayyuhan nabi. Ma'ana amincin Allah ya tabbata a gare ka ka ka din nan ba annabin ga annabin ne a wurin da kake sallah shi ne wani malami sufi yake faɗa sufi a gani ko za mu ƙara mai tawa sufi yawa sufi yake faɗa yake cewa ai a wurin nan idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai ce sallan ka tayi ba to Allah zai fatali da sallan ka ne shi yasa a wannan wurin sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi to shi ne zai yi sam cewa ya wannan sallan ta yi an gane wannan to yanzu wannan ran zai rabu daga jikin nan kuwa ba zai rabu da jikin nan to idan ka yadda cewa a baya in yana yana doron kasa za a yi tawassuli da shi to yanzu kana tunanin shi kenan bai da wani amfani ne bai da wani amfani a nan muhammadu ba haka ba kimarsa da darajarsa lokacin da yake rayu a cikin mutane babu abin da ya rage ta bayan rasuwarsa babu babu rasuwan ma an wakilta ta ne tilla Allah ya faɗa kullu nafsin za'iqatul maut shike amma in ba haka ba yana nan rayayyansa a cikin kabarinsa yana nan rayayyansa duk sallaman da aka yi masa yana ansawa an gane wannan to sannan a zo fagen masu yin salati ko babu wani bawa wanda zai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati face sai an bijiro mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati a ce wani dan wani jikan wani yayi maka salati na gari kaza ka ƙara kallo ba muna da yawa ba a duniya ba za mu kai miliyan goma ba miliyan dubai to wannan miliyan dubban ba duk salati suke yi kuma yana ansawa ana nuna masa sai ka ce rasuwansa irin rasuwanka ne ai ba zai taba zama daidai ba saboda haka yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kimansa da darajarsa da martabarsa yana rayu haka nan bayan wafatinsa yake da kimansa da darajarsa da martabarsa kuma ba zai gushe ba haka sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa amin Abdullahi bin an karɓo wani hadisi daga Abdullahi yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam falam najid ma yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu samu ruwa da zamu alula da shi ba fa ata bi tawri sai aka zo da wani salke ake cewa haka irin abin kwantena na ruwa abin da yake daukar ruwa jakar ruwa ko wani abu makamancin haka ina ganin salke da yake ba za su ma nan aka zo da shi fa da kala ya da hufi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya sanya hannunsa a cikin فرأيت الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يشي نجا روانا silalowa daga yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu hayya ala sahur hayya ala sahur manzon Allah yana cewa yalla ku zo ku yalo ku yi sarki ku zo ku sha ku yi sarki da abin da kuke so ku yi da shi Ahmad shi ne yi tambayar nan na ɗazu cewa kun kai ku nawa ya ce mun kai mu dubu ɗaya da ɗari biyar ne a ɗaya ruwa yake cewa wallahi da mun wuce wannan yawa da haka ruwan sai ya wadatar da mu to a dama yana karewa ne ai shi annabi wato abin da mutane suka kasa ganewa ba shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wakili ne na Allah wakili ne na Allah saboda haka dukkanin abin da yake yana yi ne bi iznillah ko ba annabi Isa alaihi salatu wassalam haka ya faɗa ba yace wa umri wal akmaha wal abrasa wa umriyal mauta bi iznillah izinin Allah ne ko saboda ka tunda izinin Allah ne ruwan nan ba zai taba karewa ba saboda mene ka'ida ce ta Allah ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baqin abin da ke wurin ku shine yake karewa amma abin da yake wurin Allah baya karewa abin da yake wurin ku shine yake karewa abin da yake wurin Allah subhanahu wataala baya karewa wannan hadisin ma imamu nisa ya kawo sa Allah subhanahu wataala ya faɗa aya ta gaba Allah subhanahu wataala ya ce
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وقومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله فباءوا بغضب من الله
ذلك ذلك بأنهم ذلك بما عصوا وكانوا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون معنى آية الله سبحانه وتعالى يكي سوى ku tuna mana lokacin da kuke cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya Musa ya kai annabin Allah ya kai jakadan Allah lan nasbira ala ta'amin wahidin mu fa ba za mu iya hakuri da wannan abinci kwara ɗayan ba kullun a ce nama da zuma kai in ba na bakin nan ya mure ko in ba na na ba zai yi ba kullun a ci nama kawai a sha zuma ba masu ba masu fadu lana rabbaka ka roƙan mana ubangijinka yukhrij lana mimma tunbitul ard ya fitar mana daga abinda yake fitowa daga ƙasa shine abinda a ƙasar Hausa ake cewa mabunkuya ƙasa min bakliha daga bakliha wa kisaiha da kisaiha wa fumiha da fumiha wa adasiha da adasiha wa basaliha da basaliha duka zamu yi magana akan su قال أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير النبي موسى عليه الصلاة والسلام أبو نباش mamaki. cewa a'a yanzu za ku canza abu mai ni'ima mai daɗi wanda ba sai kun sha wahala ba yana zuwa muku ne daga taska na Allah kun fa yakunu kawai kawai ka wanke hannu ne kawai ka fara ci abin da ake kuna son ku canza sai kun je kun tsugunna eh ai ta noma ai ta sannan a jira yanzu abin da kuke so ku canza kenan to tun suka ce kwarai ce to Allah ya ce a gaya muku yi bito misra ku fita daga wannan garin ku je wancan gari na masar fa inna lakum ma sa'altum anan ne zamu samu abin da kuke roka wa duribat alaihim dhillatu wal maskana Allah subhanahu wataala ya ce muka buga musu kaskanci da maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah ka dawo da fishi na Allah subhanahu wataala zalika bima asaw wa kanu ya'tadun zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wannan an musu haka ne sakamakon kafircewa ayoyin Allah da suke yi wa yaquluna nabiyina bi ghairi haqq da kuma kakkashe annabawa da suke yi ba tare da wani haƙƙi ba zalika ma asaw wa kanu ya'tadun wannan shine abin da suka zamanto suna aikatawa na sabo da kuma wuce gona da iri da suke yi wannan ayan malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa akan ta Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri a ayan za an ce min bakliha abinda ake nufi da bakliha shine dukkanin abin da yake kore ne mabunkuya kasa ne kamar abin da suke kira da larabci baqaw baqaw duka yana daga cikin da zai sauran wayan da abin da yake kore ne irin kamar su alayyahu su alayyahu ai kaga da kasa shi ma ko shi ma sun koshi muke yi shi ma da kasa ake ciro shi alayyahu imana da kasa ake ciro shi latas kabeji dukkanin abin da yake abin nan ban san abin da akwai wani suwa da suke da turanci irin koren abu dai haka to dukkanin wayannan abubuwan da na greenish din nan dukkanin wayannan abubuwan da yake mabuku ya kasa ne za a shuka ne to su ake magana a nan wurin isa'i ha kuma shine abin da ake magana akan kaman alqatta nau'in abinci ne nasu haka fumi shine abin da wasu malamai suke kira kaman hankawa irin su alkama su shinkafa makamantan irin wayannan abubuwan su ne ake kira wasu malamai kuma suka ce abin da ake kira da da fumi haɗin nan shine abin da yake da alaka da tafarnuwa tunda a gaba an yi magana akan wabafal wabafal sai suka ce to abin da ake nufi a da fum a nan wurin shine tafarnuwa za yi magana kan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kan duk wanda ya ce ya yi tafarnuwa to kar ya matso masallaci domin warin tafarnuwan yana cutar da wasu bayan Allah shi kuma ka'ida na musulunci ba a san ka cutar da wani la darara wala birara ka'ida ce wannan sosai a cikin malaman usulul fiqh ko malaman usulul fiqh ka'ida ce mai zaman kanta la zarara wala birara babu cuta babu cutarwa duk da ya zo ne a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sirbat alaihim billah aka ce an buga musu kaskanci duk inda ka gansu zaka gansu a kaskance a wulakance sai ka ga mutum duk kudin sa baturi sai ganshi yana yawo da guntun wando daidai cinya kawai ko daidai cinya ban san wani ban kun taba ganin yana tsaye da wayannan mutane sai ga duk kudin shi ba sai ganshi da guntun wando zuwa cinya tsakir-tsakir haka yana yawo a cikin gari haka haka ai kaskanci ne wannan yanda za a ga liman da irin wannan kayan akwai da ko akwai da to kaga kaga mu a wurin wannan kaskanci ne an gane wannan ko wa ba'u bi garabin min Allah suka wa ba'u bi garabin min Allah suka dawo da fishi a cikin su idan ka kalla wannan ayan Allah subhanahu wataala yake lan tasbira ala ta'amin ta'amin wahidin alhali abubuwa guda biyu ne aka saukar musu kuma ko almannu wa salwa me yasa yanzu sai aka haɗe shi ya zama kwara ɗaya abin da yasa aka haɗe wallahu ta'ala alam kamar yadda su malaman tafsiri suka ce shine saboda an saukar ne a lokaci ɗaya to tunda an saukar ne a lokaci ɗaya yanzu za a hukunta su ta hanyar saukar da su sai suka sa kuma sai suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka a wannan ya nuna mana ta'annusi irin na wa'annan mutanen ba yadda za a yanzu ka samu wani bawan Allah ya dauke maka nauyin cefanen gidanka sai ka ce mai kai kai ba ka so ka san ka je kai kai wahala tukunna ka samu abin da zaka ciyar da iyalanka ai wani ya nuna mutum bai da hankali ne ko ko ba haka bane mutum bai da hankali ai ai in ni ne kai sai in ƙara natsuwa ma na ƙara ladabi da biyayya shirin kai rai yau ci gaba da ko ya ci gaba da jabane ko kai kuma kana ci gaba da gashi ko suya kuma yaron ai zama da sai mun yin magana da yaron za su rika gane an gani ko Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya nuna cewa wayannan mutanen lalle akwai damuwa tare da su Allah subhanahu wataala ya ja hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin maganan ta isa zuwa gare mu shine abinda malaman tafsiri suke cewa الخطاب للنبي والمراد به أمته صلى الله عليه وسلم سوى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى معنى آية الله سبحانه وتعالى يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم أنا فداني قمن زن الله أما مدنا أنا ينتني قريب مو الأمة أنه محمد صلى الله عليه وسلم سوى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به azwajan minhum zaharatul hayatud dunya kada ka rika kallon irin abubuwan jin daɗi da walwala da dukiya da aka bai wa wa'inda ba musulmai ba wannan ya rufe ka kan ya rufe ka wannan ai Allah ya ce linaftinahum fihi mun ba su wannan dukiyar ne da arzikin nan da yawan yaran nan don mu jarabce su an gane wannan ko domin wannan dukiyar ita ne ke sa wasu daga cikin wayanda ba musulmai ba su ƙara ɗagawa a doron ƙasa su ma yin imanin ko ba haka yake faruwa ba ko wasu yaran su ne suke sanya suke sanya su ƙara yin ɗagawa a doron ƙasa ko ba haka ba ba yana daga cikin abin da ɗaya daga cikin kafirai ya faɗa ba cewa wani bil mugera ko yake cewa shi da yaransa za su yi za su je su rirrike mala'ikun gidan wuta kowa kawai sai ya fito Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan wannan bai san bai san abin da ake yi ko kaga kenan shi yana ganin yawan yaransa tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alaiha tis'at ashar ko cewa mala'ikun da ke tsaron gidan wuta su goma sha tara ne sai shi a to wai tunda haka ne ma ina da yawan yara ne ni kadai kawai in ji shi ba wai shi kadai kawai ya dauke wuta nan maka kawai kawai zai sawa yaransa duk su rike mala'ikun gidan wutan kowa ya fito kawai to kaga wannan yawan yaransa ya ruɗe shi ko shi yasa Allah subhanahu wataala yake ai mun ba su dukiyar ne da yawan yaran li naftinahum fi dan mu jarabce su kai ba ma su ba kai ma musulmi sai da Allah subhanahu wataala ya gaya maka wannan kuɗin da kake gani da wannan yaran da kake gani in baka yi shiga taitayinka ba fitina ne a gare ka ba Allah subhanahu wataala yake innama amwalukum wa auladukum fitna kana gani da Qur'ani yake magana ko kaka ja ai da kafirai ne kawai dukiyansu da yaransu za su iya zama rigima ko fitina a tare da su Allah ya ce a kai ma musulmi in baka tsaya ka sauke wajibinka ba to yaran nan da dukiyan nan naka zai iya zama fitina a tare da kai ranar lahira kuma ai hakan ne ko mutum ne yanzu ya haifa yara ba mamaki yaran sun kai goma sha uku ba amma bai san ina wannan yake kwana ba ina wancan yake kwana ina wancan yake kwana ya ci abinci ko bai ci abinci ba ya je makaranta ko bai je makaranta ba ba ruwan shi shi ne kawai abin da ya sani da ya shigo gida matan ta suki zani yi ta haihuwa kamar akuya shi kenan sai ka tunanin wayannan yaran ba za su zama to maka fitina ba ranar lahira ai fitina ne domin sai an tsayar da kai ranar lahira yaya ka sauke haƙoƙinsu in terms of abincinsu lafiyarsu karatunsu tarbiyyarsu ka sauke ko baka sauke ba baka sauke ba to akwai damuwa sai ga an ce a kai mutum gidan wuta da kara miliyan ɗari takwas haka to to ko to yaro ɗaya kana tunanin shekara nawa ka tsaya kalla lafiyarsa iliminsa tarbiyyarsa karatunsa na abincinsa duk mutum bai sauce ba shi kenan ga sutura ka ga ƙara suna mamma ga sutura kawai kana tunanin kawai shi kenan zai aje ta shi kenan ya je gidan wuta ya yi kwana ba goma ya fito ai ma ya more wannan ya zalunce mu ko shi ne za a ce ya je ya zauna a gidan wuta saboda ya ki lura da wannan responsibility nasa kimanin shekara miliyan ɗari takwas. To dama mutum ba zai iya lura da tarbiyyar su ba ya haife su? Mutum ba zai iya ba dama ya je yake ta haihuwar? Saboda ne, ai, haihuwa rahama ce ta Allah, Allah ya ɗauka ya baka. Baka bi na bashin rantsuwa. akwai wanda a garin nan in kuɗi ne wallahi ba za ka nuna mai ba amma har yanzu bai haihuwa ko ba a samu ba san kan garin ba gaba ɗaya haka akwai akwai wanda in ilimi ne wallahi ba za ka nuna mai ba ka gana ran amma har yanzu akwai wanda in mulki ne kai ba za ka nuna mai ba akwai wanda in sanin mutane ne connection ba za ka nuna mai ba amma har yanzu Allah bai ba shi ba kai Allah ya ɗauko wannan kyautar nasa ya baka kawai sai ka wulakantar cinsu suturansu lafiyarsu karatunsu tarbiyyarsu duk ba abin da ya sha maka kai da shi sai kai tunanin kawai za ta zo lahira kawai ka wuce ka gani ka ji abin da ba mai faɗa ya ce kawai wai idan ya haife su kawai sai ya kwashe su wai sai ya kai malamin makarantar allo kudin makarantar ma ba biya suke yi ba inna lillahi malamin ma ba za mu a gaisa da shi ba to aka ga wannan zalunci wannan zalunci muna faɗan wannan ne kurakurai ne wanda da ni da kai ba mu wuce mu aikata ba dan mu gyara ne shi ne abin da muke faɗa mu karatun mu a nan wannan ba kungiyanci bane ba bangaranci bane yaya za mu yi ne mu gyara dan a gudu tare a tsira tare amma abubuwan da muke yin nan kaga wasu sun bar ma iyalansu ne suke ɗaukan ɗawainiyan gida ni akwai wanda na san shi in aka haihun ma ragon sunan ma matan za ta yi na san shi a kaduna yake in aka haihu ragon sunan ma matan za ta yi kuma wannan dan dan kudin nan da ake dan samu haka hakan nan yana dan samu ba amma duk da haka ita za ta yi cefane za ta ciyar da gidan in an haihu ita ne za shi ne ba abin da ya san ya shigo gida ya ci abinci in dare ya yi shi kenan ya dan yi haka haka shi kenan sai a to ai ban faɗa wani in ka ka gani ko malam ya faɗa yace in ma ya dawo gida in bata gama abincin ba ya ta faɗa kenan sai to dai ya kawo ta ina ya kawo a haka za mu ci gaba da rayuwa irin wannan a haka ai dole mu gyara dole mu gyara ka san ba za ka iya lura da yara ba to kar ma ka ta haihu kar ma ka ta haihu su domin kowane ɗaya daga cikin wannan yaran naka yana da haƙƙi a kanka kuma sai an muku shari'a akan wannan yaran ranar lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. Isa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna fitina ne ai sai dukiya dukiya na iya zama fitina a gare ka. Allah ya ba ka kuɗi sarkan da aka wajabta maka ka ki ka bayar ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani mai girma ba ya ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum su ne wa'anda a cikin dukiyansu akwai wani haƙƙi ma'alum sananne wannan haƙƙin lissa'ili wal ma'aru ga wanda ya zo ya roƙe ka kai ka kalla ima da miza da musulunci wanda ya zo ya roƙe ka aka ce ka bashi wanda ma bai roƙe ka ba ka gano cewa yana cikin wani yanayi aka ce ka bashi banda maganar zakka fa kenan banda maganar zakka ai zakka dama kowa ya riga ya san wannan wajiba ne ko wajiba ne kudin ka ya kai yanda za a bada zakka ka ce ka fitar kawai malam ba sai ka tsaya wani kulkulu ba kuma mun sha faɗa za mu ƙara maimaitawa wannan zakkan ba wani wahala ba ne za kawai ka ce naira miliyan kaza to bari mu yi misali da malam aminu ta ce miliyan biyar ɗin nan a raba ta zuwa gida nawa a gida arba'in shi kenan ba an gama kowane naira miliyan ɗaya naira dubu ashirin da biyar ne wani kuɗi ne mutumin da ya mallaka naira miliyan biyar dan Allah dan ya cire naira dubu ashirin da biyar biyar so biyar ɗin nan ya bai wa talakawan unguwan asara ne na dubu ɗari biyu da hamsin so dubu ɗari da ashirin da biyar dan ka cire ka bai wa mabukata a unguwanku sai ya zama to damuwa to Allah subhanahu wataala sai ya faɗa magana mai kaushi akan wannan sai ya ce fawailun wa wailun lil mushrikin wa wailun lil mushrikin kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai wanda a kariyar musulunci dama an san duk wanda yake ba musulmi bane mushriki ne yana bautawa gumaka ne dama wuta zai je to amma nan wurin kuma me yasa Allah ya faɗa wannan wa wailul lil mushrikin Allah ya ce ai ba wancan mushrikan da kai ka sani muke magana ba mushrikan da muke magana a nan wurin su ne allazina la yu'tuna zakata su ne wanda ba sa ba da zakka a nan wurin sune mushrikai wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati kafirun kuma sun kafirce ma ranar lahira to sai Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna a wani ayan sai Allah subhanahu wataala ya ce inna ma amwalukum wa auladukum inna ma amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdaruhum da dukiyanka da yaranka kai taka tsantsan da su in ba haka ba su za su yi sanadiyyar zuwan mutum gidan wuta ko ake gaya min a wannan garin Allah subhanahu wataala ya taba yin wani bawan Allah wanda din himmansa yaya zai yi ya inganta masallaci ko sai na faɗa kowa ya san sunan zanen malamwa danfo malam danfo jama'a to kaji daya sai na biyu malam suleiman to kaga dukansu an gaya min bayan Allah ne wanda duk himmansu gaba daya ta kare yaya za su hidimta wa addinin ne da zaran ya samu kuɗi kawai za a ga jikin yana yana dan rawa yaya zai shi ɗayan alhaji tangon da aka faɗa shi ne wanda yake fita ƙauye sai ya je ya gina masallaci haka aka ce ko ko shi ne baban kiro ma ah ka gani ko na duk ya gina ta tsakani da Allah irin wayannan bayan Allah sai ya ce dukiyar zai zama fitina tare da su ba zai taba zama ba dama ana baka dama ne cikin abin da Allah ya baka kan mallaki lahiranka ba shi bane wancan ayan wabtaki fi ma ataka Allahu dara lahira da abin da Allah ya baka ka nemi layiranka ka kalla ba gina masallaci kwara ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gina masallaci kwara ɗaya Allah zai gina masa gida a gidan aljanna shi wannan alali tankon da ake faɗa an ce dukkanin kudancin nan duk ƙauyuka ne ku ne bai je ya gina masallaci ba to ya na haka ake mai lakabi mai aljannan shi kenan magana a ƙari a nan ko domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce ku ne shaidunsa a doron ƙasa ku mutane da kuke rayuwa da mutane ku ne shaidun Allah a doron ƙasa abinda mutane suke aikatawa kuna kallo ko shi Allah yana da shaidunsa yana da mala'ikunsa sannan duk abin da ake yi bai taɓa ce ma Allah subhanahu wataala ba to kudin kuma ku ne shaida kaga yanzu ana faɗa cewa wane mai aljannar duniya mu to kaga wanda kudinsa bai rufe masa ido ba ya kiyaye hidimta wa addininsa kaga ga wannan dan aljanna ne kawai ko dan aljanna ne muna san irin wayannan abubuwan ne saboda su ne suka fito fili kai ma ka ji ka dauki irin wannan yamman san gura na iyayenmu da bai fito ba dan ba mu sani bane da mun san na iyaye wanda ya fito kowa za mu faɗa na shi ko wani dan waya bugo waya ya ce ya za a rika misali da suwa ne ko ya ce ya za a rika buga misali da suwa ne ai saboda su muka sani kai ma in aka zo misalin da an san ka akan wannan za mu buga da kai sosai yau kai ma ka ci gaba da abin kirki misali zai biyo ta layinka za ka ji an faɗa wanda ya so butoci ɗari biyar ya kawo masallaci za mu faɗa ko akwai wanda ba zai iya sayan butoci ɗari biyar ba ne a cikin mai ka ga wani ya sun fiye da kai ya ce kai sallah na zuwa la ilaha illallah idan sallah na zuwa rasa ya sayan buto to shi kenan mu rage butoci hamsin goma ma gwargwadon karfinka ko ka suwo ka kawo in misali ya biyo irin wannan kai ma za mu faɗa mu ce gaban babban Allah da ya sayo masallaci abu kaza ya kawo duka za mu faɗa saura kada mutane su ga muna buga misalai da wasu su ba a buga da su ba sai tunanin ha wayancan saboda mun san su ne bari na gaya maka wallahi daga cikin wayan da nake buga misalan nan da su akwai wanda ban taba ganin shi ba yanzu wannan alaji tangon da aka faɗa na san shi ne wannan bawan Allah Malam Suleiman din nan ai kafin zuwa na garin nan ma ya riga ya yi wafati ko ban ma san shi ba amma misali ya biyo kai mun buga misali da shi ko so haka karatu yake kai ma idan kana yin aikin alheri ba zai koyi ba zai fito labari zai zo labari na zuwa muna zuwa karatu za mu buga misali da kai kawai abin da ba ma fata shine ka yi mugun abu mugun abun nan da kai karatu ya biyo kai a buga misali da kai to kaga akwai damuwa ko akwai damuwa Allah ma dai ya tsare Allah ya kare sai aka ce wala ta muddanna ilayka ina ma mata'ana bi azwajan minhum zaratun hayatid dunya linafnahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa cewa arziki na ubangijinka ne arziki na Allah ne karka ga cewa yanzu kanina yayi kudi ni bai yi ba ka tada hankalinka ko ko ga cewa wanka yayi kudi kai baka yi kudi ba ka tada hankalinka ah Allah yake nahanu narzuqukum wa iyyakum la nas'aluka rizqa ba wani wanda zai tambaye ka dan me ku kai arziki ba ka mutu Allah ya ce ba za mu tambaye ka wannan ba a za dai mu tambaye ka da me da me ka aikata an gane wannan ko saboda haka arziki na Allah ne kuma wannan aya in ta nuna mana wani abu to abin da ke ƙara nuna mana kenan cewa wayannan mutanen da sun ci gaba da hakuri da wannan arziki da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu duk da ba a kawo wannan ba an gane wannan ko Allah subhanahu wata'ala ya kara kiyayewa Allah subhanahu wata'ala ya tsare dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce mun buga musu kaskanci ne da talauci duk kudin bature ba shi har yanzu ba mai kudi bane yake ganin kansa zai ci gaba da nema zai ci gaba da nema zai ci gaba da nema ko ba ka suke yi ba zai ta neman kuɗi shi a wurin har yanzu a neman kuɗi ba tsayawa ba wuce kuma mu abin da muke gani a matsayin arziki shine ka yi arziki ne don ka samu hutu da kwanciyar hankali ko ba a ce a ka yi arziki ba ka rufe ukun dare ka ƙara fita ka je nan kana kaza ana yin arziki ne don a samu hutu ko sai ka ɗaura wasu kuma su ma a kai wane shi ma ya hau wane shi ma ya hau kana su ba bayan zannan dukiyanka su suna samun abinci kai ma kana samun arziki ana haka a haka sai wannan sai a yaye shi ma ko kamar yadda aka ce alayin sadiq ya mu wasu ko ko ba ka faɗa ba ya koya wa mutane sana'a ga yadda za a yi ga yadda za a yi kamar yadda shi ma wani ya koya masa ko da ka kenan da ba a ɗaura mutane ashe da da yawa mutane suna nan a cikin talauci wannan in ya nuna maka wani abu a kai ma ka ɗaura wani yana yi yana koya ya iya a sallame shi a ƙara ɗauko wani shi ma ana training ana training ana tafiya ana yayewa wa'annan suna haka amma in ka cewa kai ba za ka koya ma kowa ba saboda kada ya amfana da kai kada ya arziki a tare da kai to ka zama to mugu Allah mu tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana dan haka bayanan kanu ya kuna bi ayati Allah Allah yake mun buga musu wannan ne saboda suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghayri haqq kuma suna kashe annabawa ka kalla ba annabin Allah wannan mutanen kawai sai su kama su kashe me yasa saboda ya faɗa abin da bai musu daidai ba to har yanzu a rayuwa da muke yi ba haka yake faruwa ko da yake ne lokaci ya riga ya riske mu ina ganin za mu tsaya nan wurin za mu ci gaba gobe Allah ya kai mu amma ku sani haka har yanzu rayuwa take akwai mutanen da in ka faɗa maganar da bai zo musu daidai ba to su ba su ƙi su kashe ka ba ko yana faruwa a cikin 'yan siyasa yana faruwa wurin 'yan masu kuɗi ko wane mai kuɗi ne wancan ɗan abokinsa ko abokin amanyarsa ya faɗa wani abu wanda bai masa ba ya aiko da hayaki la su kashe shi a malami da malami ne wannan ya faɗi wannan ayan ko ko karatu ya biyo kan shi ya faɗa sai ya ce wani da ku yake yi ba ina wannan ya tsin ne sai ga an fara kakkaɓo ya yi kundi sai a fara kakkaɓo kundi sai ina wannan ya tsin mai tafiya sai a fara jifa a fara asiri to kaga wannan dabi'a ne na ba musulman kwarai ba ko dabi'a ne na wayan da yake ba mutanen kirki ba yahudawa wanda in an yi an faɗa abin da bai musu daidai ba su koma suna mugun abu ko asiri ko zagon ƙasa ko wani abu makamancin wannan Allah ne da ya faɗa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin lahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqq anan za mu tsaya in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu dan ƙara taɓa wannan ayar domin mutane su gano haɗarin da mutane suke ci kawai daga an faɗa abin da bai maka daidai ba kawai sai ka fara jin haushi ko dai a siyasance ko ko a kungiyance ko ko a zamantakewa duka wannan ya sabawa karantarwar musulunci Allah ya ce mana muna tambaya yau ai ba shi nake tsarin rubutawa ake tsarin rubutawa ake amma za mu ansa maka da Allah zai fi kyau ana rubuta tambayoyin haka amma da wannan
ya kogar ne ma jawo hankali ne mai kankanar zafi wa malami shi na kenta inda ya karfa. Ya ce, Assalamu alaikum, Allah tsara ma malar lafiya. A matsayina na musulmi akwai abin da yake damuna a zuciya ya kasa sa na nasuwa ko kuma na kasa nasuwa yake cewa na je jana'iza ne wani gari filin da za a binne wannan wanda ya rasu mamacin to dan filin da ya rage daga an binne wannan mamacin ba wani abin da ya rage a cikin shi ne fili ya cika na ƙarshe to malamai a wajen sai suka yi nasiha suka yi wa'azi idan akwai wanda yake da fili makocin makabartar ko ya ba da fi sabilin ko kuma ahya sai ce to wanda suka raka wannan gawa gaba sai musulmai kowa ya shu ba wanda ya ce wani abu to amma a cikin wanda suka raka gawan akwai wanda ba musulmi ba kamar kirista da ya ji haka kuma ya ji waɗannan sun yi shu shi sai ya ba da shi bi ma'ana ko ya siya ko yana da shi a gurin amma na ci kyautata zaton ya siya ya baya saboda haka to shi yanzu nan yana so malam ya ja hankali ne ga yan uwa musulmi saboda ya ce yana sanama da a cikin wayanda suka yi shuru din wasu sun rasu a halin yanzu ma an binne su a makabartan da shi wanda ba musulmi ne ya kuma wani abu ban sha'awa ya ce shi kuma wannan kristan yanzu haka yaran shi biyu mace da namiji ma sun karɓi musulunci Allah shi ne ba su kokila a ja hankali ne Allah ba zai ba
na fahimta to a yana daga cikin babban abin da ya kamata musulmai su fahimta cewa idan mu ba mu yi ba idan mu ba mu yi ba Allah subhanahu wata'ala zai ya kawo wani wanda zai yi an gane wannan amma wannan ai abin kunya ne ko wannan abin kunya ne mutanenmu ne ba suke iya yin kyautan motoci ko ba sa yi sosai yanzu musamman yanzu nan da aka fara siyasan nan ko sai a ce an ba ciyaman fati moto kaza an to kuma ungo a garin mutum ungo mu haka aka yi an ba ciyaman woman leader moto kyauta an ba wa ne esco ne ake jin su ne an ba su motoci manya manya motoci ba aka yi tar kaga mutanenmu idan za su iya kyaushen moto lokacin siyasa sai su sai fili ne su bayar ga makabarta ba za su yi ba ai kagari akwai damuwa ko akwai damuwa wannan ya kamata musulman mu mu makan karatun tana su wayannan abubuwan da za ka yi ma addininka shine zai zamanto lada ko da yaushe yana shiga account mizaninka amma kana rasuwa ba wannan kuɗin da ka bari bari na ƙara gaya maka tashin hankali kana rasuwa duk kudinka duk kudinka babu abin da za a kai ka da shi makabarta sai abin da bai wuce naira dubu uku ba da an tuwo likabari sai to nan garin ma ba a biyan masu hakan makabarta a yi likabari gaba ɗaya tsadan shi shine dubu biyu da ɗari biyar ko ɗari da arba'in ne ko yanzu ya yi tsada a ce dubu ɗari biyu fayat ɗan china ne ɗari biyu ɗari biyu so biyar nawa dubu ɗaya sai a ba tela naira ɗari biyar in ya ɗinka ballantana masu ɗinka da kabani kyauta suke yi ko sai a ɗan sai mai a zuba a moto wanda za a kai ka makabarta kuma nan garin ba haka ake yi ba wasu na da motocinsu da man za a ɗauki ka kawai a kai ka ko ba haka bane shikenan ba an gama wannan kuɗin da ka bari ba kwanaki mun yi misali da Alhaji Sadiq ba cewa yana da kuɗi a rana yana cin ribar fiye da naira dubu hamsin ko malam ya gyara mun ya ce wane dubu hamsin a rana zai iya cin ribar naira miliyan ɗaya yanzu ka kaddara cewa wannan bawan Allah da aka ce yana cin riban naira dubu naira miliyan daya a rana yanzu yana da kuɗi sun kai naira miliyan ɗari takwas yana rasuwa ba wannan kuɗin ya tashi daga nashi za a fara raba ma yaransa da iyayensa da wani wanda yake da gado shi kenan an gama da matansa shi kenan an gama ba abin da ya yi na alheri da kuɗinsa shi ne yanzu ya rika gangarawa misali ya gina masallaci ya gina asibiti ko ya sai fili a makabarta ko wani abu makamacin irin wayannan abubuwan bohol su menene shi ne ladan zai rika zuwa amma yana rasuwa duka komai ya tsaya akwai bukatuwan mawadata a cikinmu kai ba ma mawadata ba da ni da kai muna da daman da za mu iya haɗa naira dubu biyar biyar a tambaya nawa ne wancan kai dubu ne ne ma dubu ɗaya ɗaya wane ya bara dubu ɗaya wannan ya bara dubu ɗaya man tara ya kai naira dubu ɗari uku a mawani alhaji magana kamar shi alhaji sarifin aje a same shi a ce to akwai ana son a sai fili a makabarta talakawan gari ga shi sun haɗa ko masu karamin karfi a gari sun hana naira dubu ɗari uku muna neman ciko daga gare ka shi ya ga kokarin da yan uwa suka yi shi zai iya sawa ya ce to ga ciko na cika shi kenan a'a ba shi ba alhaji jamilu ne a alhaji vice ne a alhaji siraja ne a malam aminu alkasim ne tunda shi ma gwaskari ya alhaji shi ma za a iya zuwa a ce to alhaji kaga halin da ake shi ma sai ya ce to shi kenan ga shi ciko kuma ni ma na ƙara siyan wani fili guda ɗaya a wurin amma in muka ce za mu ci gaba da rayuwa haka wai sai wane ne kawai zai sai abin a da mutane za su amfana to busa tabbatar ma da kanmu karshen mu ya zo ne karshen tunda zai zama cewa ga mu ne da yawa amma ba mu da amfani ko lakin na kuma gusa ka gusa da sauri ko wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan jan hankali ne al'umman garin nan mu haɗu irin wa'annan abubuwan duk mu magance mu kawo nan Allah subhanahu wataala ya fi suna maulana kowane miliyan ɗaya zakanta naira dubu ashirin da biyar ne misali kamar yadda wasu karshe aka ce unguwa yana cire dubu da dubu da ashirin da biyar sai zai so musu hatsi ne rarraba musu ko a kuɗin ne zan ɗauka in ba su ko kuma ce za a ba kuɗin kaga kurakure ne mutanen mu suke yi mutum ya cire zakawa sai ya je ya so wa mutane abinci wa ya saka wa ya saka shi musulunci cewa ya yi kudin za ka ɗauka ka bayar ko dai ka ɗauki kudin naira dubu ɗari biyun nan ka ba mutum ɗaya ko ko ka raba misali za ka iya cewa dubu ashirin ashirin kowane mutum ɗaya dubu ashirin kowane mutum ɗaya dubu ashirin ko kowane mutum ɗaya dubu talatin ko kowane mutum ɗaya dubu hamsin ka ba mutane biyar dama ai an shar'anta zakka ne domin a kori talauci a cikin mutane shi ne rigimanmu da masu ba da zakan naira dubu ɗai-ɗai-ɗai ɗin nan kaga an riyo dogon list malam aminu alkasu naira dubu ɗaya ɗari biyar ce kuma sun kasa a dubu yan kawo maka kaga wannan wulakanci ko ce malam shafi ba liman ba ne ɗari biyar ai wannan layukan ko tunda ai an yi ne an shar'anta zakka ne domin a yaƙi talauci a cikin mutane naira dubu ɗaya da ɗari biyar zai raba mutum da talauci to amma dubu ashirin idan aka ba mai sana'ar lemu ko alayyahu dan Allah ba a taimake shi ba mai sai da kwakwa ba a taimake shi ba wannan matan mai yin kosai aka ɗauki dubu ashirin aka bata ba a taimake ta ba mai baskare ka ɗauki naira dubu talatin ko dubu hamsin ka bashi baka taimake shi ba tunda na ga mutane za su ce ana ba mai baskare dubu hamsin ƙara aure zai yi ina ruwanka ina ruwanka kai dai ba ka bada naka ba ka yi naka saboda haka musulunci ya baka zaɓi in ka cire ko dai ka ba mutum ɗaya dumus kawai shi kenan ka ce malamin alƙasun ga ko da ke malamin alƙasun ba ya shi wanda za ba zaka ana ga wata mana sai a ɗan duba a ɗan duba haka sai a ce to shi kenan ga wani a bashi zakka sai a bashi dubu ɗari biyu shi kenan ko kuma ka raba dubu ashirin ashirin ko talatin talatin ko arba'in ko hamsin hamsin yadda dai zai zamanto kafin shekara ya zagayo wannan mutum yanzu ya tsaya da kafansa ka kuwa talauci a tare da shi an cimma nasarar abin da ake so a cimma a cikin fa'idar zakka wallahu ta'ala ala almajir Allah sarki maulana yi tambayin ka mola sallah ne muka yi shi a wani masallaci na'am
asham ne to sai da aka yi raka a shida sannan aka yi zaman tayya aka sallar sannan aka yi da wudu aka yi zaman sallar sallar ma shi sai ya yi raka a goma malam ya ce sallar tarawih ne aka yi malam sai da aka yi raka a shida ba sallama to a na shidan ne aka yi sallama da aka ƙara tashi aka ƙara zubawa malam to ba ƙara tsayawa ba sai da aka yi hudu sana a ƙara yin sallama to yaya wannan sallan to wannan sallan za a ce sallah ta yi sai dai ka'ida na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce salatu salatul layli masna masna sallah ta dare raka'a bibbiyu ne bibbiyu bibbiyu in an yi raka'a biyu sai ayi sallama in an yi biyu sai ayi sallama in an yi biyu sai ayi in ji manzon Allah ba in ji dan ka san za a samu wani ya ce a to ba ni na faɗa ba manzon Allah ne ya faɗa salatul laili masna masna sallan dare rakoyi ne bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu kawai abin da aka kiyaye a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin wuturi da raka'o'i guda biyar ba na yin wuturi da raka ɗaya ba to wata rana manzon Allah ya yi da raka'o'i guda biyar a matsayin wuturi wannan shine abin da za a iya kiyayewa amma a jero su haka a matsayin tarawi gaskiya ni ban gani Allah ya fi mana Allah ya fi mana اللهم برحمتك الواسعة أمنا واجنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا والأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والتقوى منكم مولانا
ربنا اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله